الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu dama domin ci gaba da darasi na littafi na usul salasa allabi usul salasa wa adillatuha na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wanda muna cikin al-aslu asali na biyu wanda shine malamin ya suna ma'rifatu dinin islam bil adillah sanin addinin musulunci da dalilai wanda bayani dai ya riga ya gabata akan menene tarihi na al-islam mala ya mana bayani mun gani insha Allah sannan kuma hallo mun ga maratibud din al-islami martabobi na addinin musulunci martaba addinin musulunci martaba ta daya al-islam ta biyu al'iman ta uku al'ihsan ya ma da ya ce muna kowace martaba kuma tana da rukunne to sai muka fara da rukunne na martaba ta hari shi ne al'islam rukunnan musulunci wanda malam ya ba mu cewar rukunnan musulunci rukunne ne guda biyar malam ya ce mana fa'arkanin islamin hamsatu rukunan musulunci rukunai ne guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah rukuni na fara shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle muhammad bin abdullah manzo ne na Allah rukuni na fara ke rukuni na biyu wa iqamus salah da kai da sallah kiyaye ta rukuni na uku wa ita'uz zakah da ba da zakka وصوم رمضان يمكن له من أذمتر وتر رمضان وحج بيت الله الحرام دبيرة الآتم الله من الحرمة الحرام ذا الحرمة ما أبو تبع الحرمة وانا سوني وكني نمسلم تي قدابير وانا أدرى سند يرغى يغبى تمنغى بياني أكوس كنن بيتا تمكن تو زمانا zai shiga mana bayani na kowane rukuni bayan rukuni rukuni kaza ga dalilin shiga ma'ana shi ga abin da ake nufi da shi musamman a rukuni na hari zai rakka za a yi bayani mai tsawo akan haka mala yake cewa irin sabon darasi don zamu tashi mala yake cewa fa dalilu shahadati qawluhu ta'ala شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه ملك سوى فدليل الشهادة دليلنا شهادة شيء كلمة التوحيد شيء دعوة babu abin bauta da gaskiya sai Allah kenan in aka ce a shahada mutlaqan ana nuna da ita kalmatu tauhid yadda wani lokaci ana iya cewa kalmatu shahada ana nuna da ita kalmatu tauhid da kalmatu risala shahadatul risala wanda da yasa zamu ga ita ma game da bangare na shahadatul risala kenan rukuni na fari na musulunci yana annafuwa ne da juz'i biyu juz'i na fari لا إله إلا الله شهادة التوحيد كلمة التوحيد juz'i na biyu wa anna muhammadan rasulullah shahadatul islam kenan kaga rukuni na fara na musulunci yana allafuwa min juz'ai daga juz'i biyu yanki biyu malaki cewa fa dalilin shahada dalilin shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah qawluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki wannan aya da take cikin surat Ali Imran Allah madaukakin sarki yake cewa shahida Allah annahu la ilaha illa hu shahida Allah Allah madaukakin sarki ya shaida ya shaida da ni annahu yanda al'amari yake la ilaha illahu babu abun bauta da gaskiya sai shi kadai shaida ta fara kenan Allah ya shaida babu abun bauta da gaskiya sai shi kadai wal mala'ikatu kuma mala'iku ma sun shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai wa ulul ilmi da ma'abuta ilimi malamai da ɗaliban ilimi domin ɗalibin ilimi malami ne matuƙar yana hanyar neman ilimi matuƙar ya tabbata a kan hanyar neman ilimi haka ba da suke cewa la ya zalu rajulu haliman ma dama fi talabin ilimi mutum baya gushewa yana amsa sunan malami matuƙar yana kan hanyar neman ilimi amma idan mutum ya bar hanyar neman ilimi to ya mutu da kunshi na mali subhana kiran wa ulul ilmi da ma'abuta ilmi kiran nan ya dauki malamai da ɗaliban ilmi wannan kaga shahadatul haqq wal yaqin shegawa ta gaskiya Allah ka iya cancanta da abauta mishi Allah ya shaida mala'iku sun shaida amma abuta ilmi akan gaba annabawa sannan malamai da ɗalibai sun shaida ta yanka kone yake nuna maka cewa yani mai ilimi allah ya tabbatar da ya yarda da wannan kalma amma wanda bai da ilimi jahi har ya shaida ko bai shaida ba ba yi ba bayanin shi yasa ba zai cewa wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna fadala ta neman ilimi shahadatul haqq awwalan allah ya shaida na biyu mala'iku na uku ma abuta ilimi jahili ba a yi ba magana a kan shi kina wanda yake na cewa lallai jahili tauhidin shi yana da matsala ta yi ma aqidan ma bai da ta yi ma imanin ma bai da haga wanda yake na cewa lallai neman ilimi wajibi ne kamar yadda manzon sa bai ce talabu da ilmi faridatun ala kulli muslim to shaida Allahu annahu la ilaha illa huwa Allah madaukin sarki ya shaida lalle babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai wal mala'ikatu da mala'iku wa ulul ilmi da ma'abuta ilmi dukkanin su sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai qa'iman bil take kuma yana tsaye da adalci ay qa'iman bil adli al qist shine al adl qa'iman bil qist yana tsaye da adalci wadda alƙistu shi ne al'adu wadda alƙistu shi ne al'adu adalci kuma sai allah ya ƙara ƙarfafa dai kalmar tauhidin la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi kaɗai al'azizu mabuwayi alhakimu mai cikar hikima kenan nan ka ga wannan aya a cike take da abubuwan tauhidi tana bayanin mahimmancin tauhidi kuma tana bayanin mahimmancin ilimi kuma tana ƙara bayyana maka cewa wannan kalmatin tauhidi wai ba a kan mutane kaɗai ba allah ya shaida kiran don kai kakai wasa da ita mala'iku allah ya tilasta musu shaida su masu shaida to ma abota ilimi sun shaida kai kuma ka yi ƙoƙari ka shiga cikin dangi na ma'abuta ilimi ka nemi ilimi don ka samu haƙiƙanin ne ma'ana wannan kalma kina kaga wannan dalili ne ƙarara akan rukuni juz'in nan na mari na rukuni na fara hada Allah ya taimaka wannan aya tana daga cikin ayoyi na surat al-imran kenan dai abinda muke iya fa'idanta a wannan ayar dalili na rukuni ne na na juz'i na fari na rukuni na musulunci shine shahadatu Allah ilaha illallah kenan shahadatu haq kalmatul ikhlas da kuma kalmatul tauhid da sauransu sannan kuma zo fadala ta ilimi da daraja ta ilimi sannan kuma hallo muhimmanci ita ne na la'ila illallahu ta kan ce Allah ya shaida mala'iku sun shaida ma'abuta ilimi sun shaida sannan kuma hallo zai ƙara bayyana mana muhimmancin ma'abuta ilimi annaba ma ana jefa cikin ma'abuta ilimi kenan ka ga in ka siffanta da neman ilimi wadah kamar ka yi ishtiraki da gadon annabawa Allah ce maka Allah sarrafa sai malam bayan ya gwada mana dalilin ta wannan ba shi kaɗai ba da dalili na kalmatar tauhid wannan yana daga cikin dalilin dalilai da dama wanda suka zo daga cikin wanda suke nuna kalmar tauhidi suna da yawa idan wannan na daga cikin dalilai suna da yawa ayoyi abu abu wanda suke bayani a kalmar tauhid a kurguje ke ita za mu bari wannan ayar ta isa kamar yadda malam bayyana mana sai malam zai bayyana mana me ma'anar la kawai ka tambayi malam malam na yarda da dalilin wannan to me ma'anar ita kalma ta tauhidi me ma'anar ta kuma na daga cikin shari'in imani da kalmatul ikhlas da kalmatul tauhid shine ka san ma'anar malam ce wa ma'anaha la ma'budu bi haqqin illa Allah إلا الله إلا الله وحده ما أنت لا معبود بحق باب أبو موتا وتكسكيا إلا الله وحده في ألا شيء كأي ولا شيء معنى لا إله إلا الله والله هو مثلا بالتولى لي معنى لا إله إلا الله ولا يعتني أما يا رجايا قرئي معناه ممونا لا شيء كلمة ذاك المتعة اسمها فسر معنى لا إله إلا الله لا رازق إلا الله لا خالق إلا الله لا مميت إلا الله لا suna ta zamo ma'auni da dama wannan ba shi bane ba haƙiƙanin ma'anarta wanda dan shi aka faɗe ta da akwai al-ma'ana al-maqsuda min siyaqin nas ma'anar da ita ake nihi na zawwa da zawwa da kalma to ba shi bane ba ko da wannan ma'anonin lazim in ma'anata ne babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai saboda shi ne yake rayawa shi yake kashewa shi yake kamar su kaga lazim in ma'anata ne abin da yake lazimtawa amma in ka tsaya a ma'anar la ilaha illallah la ma'budu illa khaliqa illallah la raziqa illallah ka tsaya ne a iya tauhidi na rububiyya wanda ko mushrikai in aka tambaye su wani inda an tambaye kan da samawa da aka da ya kudu Allah in da za a tambaye su waye ya hannu su tambaye da ƙasar za su ke Allah da sauransu mushriki ma yan kaga in mutum ya tsaya a iya ma'anar la ilaha illallah la khaliqa illallah la raziqa illallah la mumita illallah la muhyi illallah la kaza illallah yayi ta zanowa bai huce ba daga tauhidi na rububiyya ita kuma wannan kalmar maksudin ta manufarta ta hwari ta asali shi ne tawhidul uluhiyya tawhidul uluhiyya la ma'budu bi haqqin illa babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi sa kakka ba kanka wahala ga ma'anarta a larabci ga ma'anarta a hausance ma'anarta a larabce la ilaha illa Allah la ma'budu bi haqqin illa Allah a hausance la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah da ko inda za ka fita cewa la ma'budu illallah basta ta kalma bi haqqi la ma'budu illallah mulki wata ma'ana ce mana ya gaya mana la ma'budu bi haqqin illallah ko to da ko wanda suke cire bi haqqi sai suke لا معبود إلا الله وتمعنى كمان إيه برام حصل عمره لا معبود إلا الله باب أبو بوتا واسي الله وانا شيء معنى da muka ce wasu haka ce wani la ma'abuda illa la babu abin bautawa sai Allah wannan kuma la ma'abuda bi haqqin illa la babu abin bautawa da gaskiya sai Allah me kuma gani hmm eh eh na? to yana iya ɗauka amma da akwai wani abin da ya shahara to a tsaice yana ɗaukan hanyar nan la ma'abu da illallah babu abin bautawa sai Allah duk in kaga mutum yana bautawa ko menene Allah yake bauta kaga ma'ana ce mummuna ko la ma'abu da illallah babu wanda ake bautawa sai Allah kenan duk abin da kaga wani yana bautawa Allah ne yake bauta kenan kaga bai kore cewa ba bautar Allah shi kaɗai ita ce gaskiya sauran bautoci shi yasa wannan ma'anar mafi yawan masu aqida ta al-hulul wal ittihad suke faɗinta wata aqida ce ta al-hulul wal ittihad wanda suke cewa Allah yana zama komai daga cikin bayan shi haka ji shehu ya zauna da ta ni ma na zama Allah ya gare da ya ce Allah ya ce komai Allah su kaga su suke hudu wannan ma shi yasa kan mu yi gafala da wannan kalma ta la ma'abu da bi haqqin inna lillahi an kada ta kan mu gafala idan akwai wasu malamai suna hadin haka ba mun hasa haka ba amma malamai suka ce kuskure kenan la ma'budu bi haqqin illa Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah dalilin haka zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil Allah mu tantance ce kasancewar haka ya kasance ibadar Allah Allah shine gaskiya bautar shi take gaskiya kenan ka wannan kalmar bi haqqin an turba ila rabbuna wa anna ma yad'una min dunihi al-batil abinda suke bautawa suke kira kuma bayan Allah ƙarya ne banza ne hallaka da kaga wani yake mata wannan kalma tana da muhimmanci kaddara ta bi haqqin kai la ma'budu bi haqqin illa Allah sai Allah shi kai kalma ta Allah mun riga mun gama a cikin al-ma'lum ay al-ma'bud wanda ake bautawa wahdahu shi kai wannan wahdahu ta'kidi ne ƙara ƙarfafa kaɗin tashi a cikin ibada da ake to kuma yanzu ya gaya ma ma'anarta a zumunci ko to sannan ma'anarta a rangane mala yake cewa la ilaha na fiye jami'a ma yi wadda mun zuwa ina juzuki na fara sai ma da ya kasa ta gida biyu kenan kalma ta la ilaha illallah tana da juzuki biyu juzuki na fara la ilaha juzuki na biyu illallah haka juz'i na fari ya ɗauki annas juz'i na biyu ya ɗauki al'isba juz'i na fari ya ɗauki korewa juz'i na biyu ya ɗauki tabbatarwa korewa kore ibada ga wani allah tabbatarwa tabbatar ibada ga allah shi kaɗai wadda sai magani abin da malar bayan nama malar ce la ilaha kenan juz'i na fari ko malar ce na fiyan jami'a ma yau ba da wannan kore dukkanin abin da ake bauta ko ba bayan Allah ne ake la ilaha babu abin bautawa ko ba bayan Allah ke an kore dukkanin abin da ake bautawa ko ba bayan Allah shi ne ma yace nafiyan yana mai kore jami'a ma yu'badu min dunillah yana mai kore dukkanin abin da ake bautawa ko ba bayan Allah hada to juz'i na biyu wanda shi isbati ne tabbatarwa ne illa Allah ma yace mudbitan ibada lillahi wahdahu yana tabbatar da ibada ga Allah madaukakin sarki shi kadai la sharika lahu fi ibadatihi yana mai tabbatar mana cewa Allah madaukakin sarki bai da abokin tarayya fi ibadatihi shi kadai yake zanta abota mishi ko mala'ika ne muqarrab ko manzo ne makusanci ko mun nagartaccen bawa ba ya tare da Allah ba ta zarta cikin ibada Allah kaɗai ta zarta shi kaɗai za a bauta ya shi mala ce musbita min ibada lillahi wahdahu yana mai tabbatar da ibada ga Allah madaukakin sarki shi kadai la sharika lahu babu abokin tarayya a gare shi fi ibadati game da ibada shi yanda mala ce kama annahu laysa lahu sharikun fi mulki kamar yadda Allah madaukakin sarki bai yi da abokin tarayya a wajen mulki mulki wanda yake tattara jujjuya lamarin duniya kayar da kowa ya yarda Allah bai da abokin tare shi kaɗai yake jujjuye lamarin duniya mulki na duniya da lahira nashi ne cikakken mulki tabarakan da zai biye da yin mulki wa ala kulli shay'in qadir mulki a hannun shi yake kuma yana da iko akan kowa wa huwa al-qadir fawqa ibadihi yana yana da rinjaye da karfin iko akan bayan shi to kaga kowa ya yarda wannan to yanda bai da abokin tarayya a mulki shi haka bai da abokin tarayya a ibada shi yanda mulki haƙƙin shi ne to ibada ma haƙƙin shi ne shi kadai wannan kaga shi ne ma'anar ya ilaha illallah tabbas wannan ma'ana abu wanda zai ce maka kullum sai ya yi la ilaha illallah sau ɗari inda za ka bayyana mashi wannan ma'anar to ina ji ta gani zage shi ne dan ka san ba haɗinta ba ne karantar ma'anarta ne haƙiƙar ma'anarta Allah taimaka na'am kidan shine mala ya bayyana ma'anarta nan gurin kidan wannan shine dai ma'anar da ta mutu a yanzu ko insha Allah sai da akwai tafsirat din da zamu yi ishara akan wasu malaman da suke wanda bai tabbata ba shi dai wannan shine ma'anarta la ma'budu bi haqqin illa Allah wadah Allah taimaka sai mana bayan ya gayyana bayyana mana ya haɗi mana dalilin ta ko kuma ya bayyana mana ma'anarta to kuma malamin ce ga wani ƙarin tafsirin ta abin da ya ƙara faɗa da ma'ana kenan bayanin ma'anar abu daban tafsirin abu daban ko ma'anar abu daban tafsirin abu ƙara faɗa da wannan ma'ana wadda kenan bayan an haɗu ma'anar abu kuma da akwai abin da yake zuwa tafsiri shi tafsiri ƙara haɗaɗa ma'ana ce zai haka kala ce wa tafsiru hallabi wa zai'uha qawluhu ta'ala وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ولكن وتفسيرها الذي يوضحها تفسير انت ديكي بيناتا وتفسيرها تفسير انت ديكي بي أصلا كلمة التفسير شيء الكشف عن المغطى abin da yake a koyi a yace labule a buɗe shi a gane shi a gaishe shi ne alkash an yi muhaffa a sarrafa na tafsiri ma'ana za ta iya abu koyo take to daga an yi tafsiri yadda ka san a buɗe labule abinda yake bayan labule a gashi shi ne alkashfa alal muhatta bala ce wa tafsiru allazi yuwaddiha tafsirin ita la ilaha illallah allazi yuwaddiha wanda yake bayyana ta at-tawdih shine a fito abu daga koyuwa zuwa ga hili zamto karara shi ne a taube allazi wazifa wanda yake bayyana ma'anarta kawai da za ka nuna cewa mutum in ka yi mishi magana ka ce hali huwa wazifa shi na mutu karara wato hal'am abu ya mutu karara ya tazifu yana mutuwa karara wazifun karara yake shi fara da kowane littafi shahararre ya ɗauki wannan kalmar واضح النحو الواضح النحو الواضح ilimin nahu wanda yake a ƙara albalaga alwadiha ilimin balaga a ƙara wadda ke kaga kalma ta wadda abin da yake hutu ya hutu yi ƙarara wadda ba da yake wa tafsiru hallabi wa tuha tafsirinta da yake bayyana ta kawo ta'ala faɗar Allah ba sarki yana hikaya akan annabi ibrahim da ya gaya ma ma'aifin shi da mutanen shi wata kalma wadda ta ce wannan ne kalmar ta tauhidi malik ala ma'auki sarki ce wa iz qala ibrahim katina yayin da annabi ibrahim ya ce li abihi ya gaya ma ma'aifin shi wa qaumihi da kuma mutanen shi al'ummar shi wanda ma'aifin shi da al'ummar tashi sun kasance suna shirka suna bautar wani Allah wadda ya ce musu innani bara'un mimma ta'budun lallai tabbat ni bara'un na barranta mimma ta'budun game da abin da kuke bautawa bara'un bari'un na barranta da abin da kuke bautawa ba ni ba abin da kuke bautawa idan ka ganin bara'un mimma ta'budun ya barranta da dukkanin abin da suke bautawa na fiye jami'a ma yi wani duniya ya kore dukkanin abin da ake bauta ko ga bayan Allah shi ne la ilaha ha illan nabi fatara ne sai wanda ya kaji halitta ta shi kaɗai zan bauta illan laha isbatul ibada lillahi wahdahu dan kaga wannan ma'anar لا إله إلا هو تفسير لا إله إلا هو معناش لا إله كبرنت لذكر من أبن أتي بوتا كما بيان الله إلا الله كتبتر بإبادة الله كجنجل إبادة كالله كتبتر كبوتا على شكل شين هنا على براني كتا إنني للي هذا تأكيدي بقريش للي براء na barranta min mata abubuwa game da abin da kuke bautawa tunda ya san abin da kuke bautawa kuma bayan Allah illan da zai fatara ne sai wanda ya kaji halitta ta shi kaɗai na bautawa fatara ay khalaqa fatara khalaqa wada illan da zai fatara ne sai daga shi ne aka ciro alfitra wada alfitra mutum ya tsaya a asalin yadda aka halitta shi da shirya ta halitta halitta shi shi ta ake rabu a hadisi kullum mauludin yuyar alayhi fitra an kowane wanda aka haifa yaro da aka haifa ana haifa shi ne akan fitra ɗabi'ar da Allah ya halitta shi da kan gaske haba illan ladhi fatara ne sai wanda ya kaji halitta ta fa innahu sayahdi domin zai shirya da sai ka hunye kin ta Allah shi ya kaji halittarka shi kaɗai cancanta ga wani kamashi kuma ya ɗauki nauyin shirya da kai in kare ba shirya a kwanar shi sai Allah maɗauki sarki ce to kalmar nan da annabi Ibrahim ya hudu wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqbi annabi Ibrahim ya sanya wannan kalmar ta zamto wanzazziya ce fi aqbi a cikin zuriyar shi wa ja'alaha shin annabi Ibrahim ya sanya wannan kalmar ta zamto wanzuzziya ce ko kuma Allah madaukakin sarki duka ana fassara shi a wani waje alaha kalimatan baqiyatan annabi ibrahim ya sanya wannan kalmar ta zamto kalma ce tabbatacciya da zuriyar shi waje alaha kalimatan Allah madaukakin sarki ya ɗauki wannan kalmar ya sanya ta kalma ce wanzuzziya ta muhammiya a zuriyar shi a zuriya annabi ibrahim za a yi ta samun musulmai ba su faɗin wannan karma wanda suka yi da ita kuma annabi ibrahim tun da ya zo ba su yawa in ba a ce da dukkanin annabawa sun zo daga zuriya shi annabawa da suka zo a ɓangare na bani isra'ila da nasara da sauransu mafi yawan su da ɓangaren annabi ishaku wanda ƙada a gare shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sallan annabawa da suka zo kayan manzo Allah ta bangaren larabawa to su kuma daga zuriya annabi Isma'il kenan aqibi inna al-aqib aqib ar-rajul bayan mutum wanda shi ne zuriyar shi aqib ar-rajul ذراريه أو ذريته ذريش إذن وجعلها كل وجعلها كلمة باقية لأن قال الله ما أوتي تركي سيسا نعمة كلمة التوحيد سنة كلمة هذا باقية سنة ورزوة سنة تبتوة في عقلي أتكين ذريش لعله يرزق تبت لا تقوم أزوى عليك سيرك وليك ya shi kwa alayyar mazala da kuma annabi guda sama da ƙarni sha hudu har yanzu yana da al'ummar da suke dangwame akan wannan kalma sallallahu alaihi wasallam annabi guda kuma wa ya san yara gaba ta yi a wajen shekara dubu biyu dubu uku ko makamanta haka kuma dukkaninsu dai al'ummar shi ko dubu goma aka yi a nan gaba dukkanin su al'umma mutane sallallahu alaihi wasallam وجعلها كلمة باقية في أصله لعله يرجع. يعني جميع محل الشاهد وأن آية تبين لنا سوى لا إله برزنت ذكر ما أظن أكي بوتا كما بيان الله بما فيه بوتا إن الله ثبت العبادة الله أو تسر في شيء إذا مسلم أجعل واضح هذا ya hudu mana ma'anar la ilaha illallah sai kuma wa qawluhu ta'ala ma yace da fadar Allah madaukin sarki kun ka ce da su kun umarni ne ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ka ce da su ya ahlul kitab ya kuma abuta littafi ahlul kitab shine al-yahud wa nasara yahudawa da nasara yahuda sun ce la yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara نصارى كنت لا يدخل الجنة إلا من كان إلا إلا من كان نصارى سوكما نصارى كنت إلا من كان يهودا يهودا كنت هي يهود ليش قال الجنة نصارى كنت سي بنصارى ليش قال الجنة سي كريستا ليش قال الجنة yasa yanzu za ka an zaga suna da duk kirista an zaga yana da awar shi yana riya ta ne maka babu mai shiga aljanna ya shi kai bayan hude ma haka shi shi yasa bayan hude ma don ka san a asalin shi marwaci ne marwaci ne na ƙarshe shi a addini yana da ƙudurin cewa shi kaɗai zai shiga aljanna shi yasa bayya da awa da yahudi bayya kiran kai zaga yahudanci saboda idan ka sanya ka shiga aljanna tare da shi a tunanin shi a menene zai maka zai hudo maka ƙungiya ta bauta shaitan kamar masu wani zai wuto maka kungiya ta bautar wasanni kamar ta hanyar balo da sauransu zai wuto maka kungiya ta wasanni da sauransu ya ba bata ka zai bata maka tsari na ekonomi ya sanya ka ka dinga duniya duk abin da za ka ajiye yana da kamar su a ciki yanzu wannan tsari na banki yahuda ne suke da yi tun da wuri suka tashi suka wuce tsarin banki duk wani banki in dai zai haɗa ƙasashe to dole ya suna da kamashi sai dai iya ko ɗan unguwa ne za ku haɗa ku duka ajiyewa banki da sunan naku amma in dai ya shiga intanet da tsari na kuɗi na duniya to suna da kaso a ciki da kun da kunsu ko me za ku tura ko ƙalago ka tura suna da kan san wannan kuɗi nasu in a kalanta za ka iya tura ƙalago to marasa ka yi miliyan ka da ke tsora sannan kuma lullu sun yi abin da suka gurɓa ta muku addinin su tsora kaga wannan shi ne a akida ta yahuda to sai yanzu za a yi musu kira kiran da nafsin abin da za a gaya musu haka yake a cikin littafi su yahudawa a taurakin a cikin littafin su kirista da injira haka yake amma kuma suka bar shi ko suka canza ba Allah maɗauki suke ce kun ya ahlal kitabi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi yahuda da nasara ta'alu ku zo ta'alu ku zo ila kalmatin zuwa ga kalmar da sawa'an bainana daidai take a tsakaninmu da akwai ta a littafin ku kamar yadda take a cikin littafin kuma wannan kalmar daidai take in mun riko da ita babu wanda yake bautawa junan mai juna Allah kaɗai muke bauta sawa'an bainana wannan sawa'an bainana wannan kalmar daidai take a tsakanin mu wa bainakum da bainana wa bainakum tsakanin mu da mu da ku daidai take wannan kalmar babu wani bambanci a tsakanin mu da akwai ta a littafin ku kamar yadda take a littafin mu sannan kuma yanzu in mun yi ko da ita daidai muke gaban Allah madaukakin sarki babu wanda yake bautawa babu wanda yake bautawa wani daga cikin mu wace kalma ce Allah na abu da illallah shi ne kada mu bauta wa kowa sai Allah shi kaɗai kaga la ilaha illallah Allah na abu da an kore bauta ga wani Allah ko illallah sai Allah shi kaɗai an tabbatar da bauta ga Allah marauke sarki idan kaga iya wannan kalmar ta ɗauki kalmar ta tafi da Allah na abu da illallah la ilaha illallah ba ku zo zuwa ga wannan kalmar da akwai ta a littafin ku da akwai ta a littafin attaura ta yahudawa wanda annabi musa ya zo da ita da akwai ta a littafin kirista injila wanda annabi isa ya zo shi kin kaga aka yi riko da ita daidai ne wala yushrika bihi shay'a kuma kada mu yi shirka da Allah madaukakin sarki da wani abu kada mu yi shirka mu gwama ya shi a cikin haƙƙin shi mu gwama wani abu a cikin haƙƙin shi kowa ya kan mu gwama ya shi a cikin haƙƙin Allah madaukakin sarki su sun ce uzairu bin Allah sun ce yahuda sun ce uzairu bin Allah uzairu dan Allah nasara sun ce masihu bin Allah masihu dan Allah da sauran ababen da ke kuma suna bauta to ku bar kowa kada a yi shirka da Allah ba ku zai a bauta Allah shi kada ya ke da wannan kalma wala ni shirka bi shi'a kenan ta'kidi ne na Allah na abu da Allah kada mu yi shirka da Allah maɗaukin sarki a cikin haɗin shi kada mu yi shirka da shi da wani abu kada mu ba mai shi wala ya takhila ba'duna ba'dan arbabin dunna shi ma wannan ƙari ne ya tarkibi wala ya takhila ba'duna ba'dan kada shashe mu ya shashe arbabin dunna ubangiji abun bauta kuma bani kada shashe mu ya bauta a shashe misali da bauta kada wani ɓangare daga cikinmu ya bauta wani ɓangare kamar yadda yahudawa suke rikon da yahuda da nasara suke rikon malamansu da da yake suna masu bauta daga cikinsu suke rikon su abun bauta kuma bayan Allah ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min duniya Allah ba ta cuta da yahudawa da nasarawa ittakhadhu sunnati ahbarahum malaman su wa wa rubanahum da kuma masu bauta daga cikin su daga cikin bayu sun rike su arbaba min duniya sun rike su abun bauta kuma bayan Allah sun rike su ubangiji wanda ke bauta kuma bayan Allah to wannan kalmar ku zo mu yi riko wanda za ta tilasta mana mu ba ma riƙi ba wani ɓangare daga cikin mu ya riƙi wani ɓangare daga cikin mu abin bauta ko ba bayan jahilai ba za su bauta ba malamai wannan mutane ba za su bauta wa masu ibada waliyai da sauransu ne ka gwada shi wala ya tafi da ba'aduna al-ba'adu wani ɓangare ba'aduna wani ɓangare daga cikin mu ba'adan wani ɓangare arbab da dole a rike su abun bauta kuma bayana arbab jin ne na arbab a rike shi rab abun bauta kuma bayana wada kidan wala ya takhila ba'duna ba'dan arbab billah kada wani shashi daga cikin mu ya rike wani shashi abun bauta kuma bayana kalmar ta hoto yi ko sha fa in tawallu tabbas masaha saboda hanyar neman kuɗi ce saboda ɓata ce su ya Allah wace suke ce fa in tawallu idan suka juya suka iyarda fa qulu ku ce musu ishhadu to ku sheda bi annana muslimuna mu musulmai ne mun yi imani da wannan kalmar ba mu ba wannan shi ne kwabaran tauhidi bayani na ma'anar la ilaha to kaga wannan shi ne kalmar da aka kirayi ahlul kitab zuwa gare wannan kuma duk wani musulmi da yake son ya wata lafiya da ya yi riko da wannan kalma Allah ce ne wannan shi ne dalilin aya ta biyu wadda take ƙara hudu ma'anar ita la ilaha illallah sai dalili na shahadat anna muhammad rasulullah dalili na shaidawa lallai muhammadu bin abdullah rasulullahi manzo ne na Allah maɗaukakin malai ce wa dalilu shahadati anna muhammadan rasulullahi qawluhu ta'ala لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم التوبة معنى كتوى ودليل شهادة أن محمدا رسول الله دليلنا شيداوى للي محمد بن عبد الله القرشي ها محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي بقريشي دم بني هاشم rasulullah manzo ne na Allah dalilai da yawa ne amma mara da ya mana dalili ɗaya ga shi nan zai wata dalili kenan nan kaga mala ya gaya mana dalili na juz'i na fari na rukuni na fari na musulunci ko shi ne shahada Allah ilaha illallah juz'i na fari ko to juz'i na biyu wa anna muhammad rasulullah shi yasa wa rafa'ana laka dhikra Allah maɗaukin sarki ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi mun ɗaga ambatanka malamai ke cewa shi ne mutum bai isa bai shigo musulunci sai ya faɗi sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi sai ya faɗi ambatan magana kuma an wajibta da mishi talata in za a tare sallah a kiran sallah sai an ce a shadara ila ila annabi Muhammad rasulullah haka an wajibta maka faɗin wannan kalma an darajta ta da sauran gurare da dama shi ne kaga ambatan sunan manzon sama kenan juz'i na biyu na kalma na rukuni na fari na tauhidi shine shahada annabi Muhammad rasulullah wanda da yi karba Muhammadur rasulullah Muhammad manzo ne na Allah mutunta a lokacin da alqur'ani ya zo babu wani Muhammadu sabani manzo Allah dan ko wani mushriki wani kafir kafir ya ce shi ake yi da shi babu wani muhammadu sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa a lokacin da aka tafi in mutum ya ce a ana neman wani muhammadu kaza to yaya aka yi kahin ka aya take tambayar da zamu ji kaga wani wani bangare da mu'jiza wanda yake da gaskiya annabi muhammad sallallahu alaihi wa Allah maɗauki sarki yake mana yake ke cewa wa dalilin shahadar annan Muhammad Rasulullah qawluhu ta'ala fa ta'ala maɗauki sarki laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa ya zo muku laqad lamun inna malamai ke ta lamu tawqi'a da kasance lam ce wanda take ishara da akwai rantsuwa laqad ja'akum haƙiƙa wallahi tabbas ya zo muku rasulun ne an fuskun mazo daga cikin abin kenan da akwai rantsuwa a ciki alamar ta malamai suke cewa a nan kadin ta zo bayan lamar taufi a lokacin laƙar ja a kuma haƙiƙa tabbas ya zo muku rasulun manzo min an fuskun daga cikinku in ana nihin larabawa daga cikin yaranku irin jikwatarku irin yaranku irin ɗabi'a ku in ana nihin mutane daga cikin jinsin mutum ne ba mala'ika ba mutum ne ba aljanna kiran kaga ihtimali bi min anfusikum larabawa ake yi to irin jinsin ku ne irin yaran ku ne irin ɗabi'a ku ne gurin ku ma ba biyan ku ɗaya da biyar fir'aun in ana nihin al'umma gabaki ɗaya min anfusikum ana yin mutane to in mutum ne irinku Allah ya zaɓe shi daga cikin zaɓaɓɓu ya ji ba shi wannan manzancin kada ku yi hasada ku yi imani da shi laƙar ja a kuma rasulun min anfusiku kuma wannan manzan mai daraja da ya zo yana da tausayi a gare ku ga sifofin shi gaba da ku azizun alaihi yana mai tsanani a gare shi ma halittu abin da ya tsananta mu kinan abidun shaqun alaihi ma halittu ma sa'uba alaiku ko ma anataku shaqun alaihi yana mai tsanani a gare shi ma halittu abin da ya yi tsanani a gare ku al'anatu shine tsanani da wahala to duk abin da ya sanya ku cikin tsirani da wahala to mai girma ne a gare shi bayyajin da hankalin shi ba a kwanta shi ya sa manzana sama kowane annabi Allah ya ba shi wata addu'ar da ba a mai da annabi Musa ya yi an hallaka shi a ko annabi Nuhu ya yi an hallaka al'ummarsu annabi Isa ya yi wajen warkar da marasa lafiya da sauransu kowane annabi ya ajjala da'awar shi sai maza ya ce wa ana khabbatu hali ummati yawmal qiyamah na tare da wannan addu'ar da al'umma ta ran tashar kiyama wannan wahalar da za ku shiga manzon da baya so ya ran tashar kiyama shi yasa ya tare da wannan addu'a shi yasa maza Allah baka kaida ya ce kullu ummati yadkhulu al-janna dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna wannan addu'a sirri wannan addu'a amma ba haka nan kawai a man ata'ani wanda ya mun biyayya na Allah maɗaukin sarki zai sa shi Allah illa man abakaru wanda ya kiwa a magana san biyar kiran kaga wannan shine ma'ana azizun alaihi azizun ne tsanani ne a gare shi ma halittum abin da ya tsananta muku wanda kawai za ka iya cewa anta azizun alaihi wallahi kai mutum ne mai daraja a gare ko kuma ka ce hada al'amur azizun alaihi wannan al'amari abin ne mai nauyi a gare to abin ne mai nauyi a gare shi ma azizun abin da ya tsananta muku al'anatu shine al-mashaqqa wahala dukkan al'umma maza Allah ta sama ta shiga wahala maza Allah baya da shi yasa maza Allah ya addu'a ga al'umma shi wanda suke tare da shi a lokacin har zuwa tashar kiyama yake cewa ya Allah dukkanin mutumin da ya jiɓinci lamarin wannan al'ummar tawa ya tsananta musu ya Allah ka tsananta mashi ke sa duk mutumin da ya tsananta ma wannan al'ummar to wallahi wannan addu'ar na da kanshi Allah zai tsananta mashi a duniya ko a lahira Allah ke azizun alaihi ma'alaikum harisun alaikum kuma yana da ƙoƙarin alhir shi ne dagewa a kan neman wani abu da kake nema harisun alaikum yana da ƙoƙari da dagewa a kan duk abin da zai amfani kai samu ya samu zaga sama ya dage sai da ya isar da wannan abu ya isar da wannan amana harisun alaikum mai tsanani ne na wajen ya sama muku ci gaban ku yana da ƙoƙari wajen ya kawo ku ci gaba bil mu'minina ra'ufur rahim game da mummunai ra'ufun mai tausayi ne rahimun mai jin kai arrafa shi ne tausayi warrahim shi ne rahama jin kai kinan manzara sa game da mummunai yana da tausayi da jin kai wai ba ana yin ba iya mummunai kaɗai yake tausayi da jin kai la manzara suna rahmatan lil alamin وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله بأكيد كيتي ومتوروك بسيجن كأي دكا مثلا رحمة دجن كأي ديكي ودكا مثلا تو كمنا من مريتا وتي عائلها صلى الله عليه وسلم من ذلك كان توسيد ليش يا كتن شيء إن ذا أجياتي سياتي كدك تبع mace wadda ba ta kada ku kashe tsoho kada ku kashe mai bauta wanda ya killace kanshi kada ku kashe yara kada ku ɓannata abinci kada ku ɓannata kaza mazarasun ya kasance na wani wato ya ga alamun tausayi amma kalli wannan arnawan yadda suke jeho ban kasan musulmi har a nake suna a likita a likita da yaƙi za ka samu kashe ba wannan shi ne alama ta rahama da jinka na sallallahu alaihi wasallam kidan wannan بالمؤمن يا أوف الرحيم كنا نمين من ذا الله صلى الله عليه وسلم ده ده أقوم على ذلك كيف بالمؤمن يا أوف الرحيم yana koma zuwa ga Allah amma abin da ya yi siyasa yake tabbatarwa shi ne bil mu'min ya auf rahim man zala sama gaba da mu'mini mai shin kai nafsin sifar da Allah maɗaukin sarki ya bawa sahabban manzara sama muhammadun rasulullah wanda ya ma'ahu ashiddahu al-kufar game da kafirai suna da tsanani akan kafirai da suke ba a kan su ba kasancewar su adam la a kan wannan kafirci a wani jama'a wa shida wa kufar wa hama ubayyahum masu tausayi ne a tsakaninsu suna jin kai da tausayi game da musulmi wannan shi ne sifar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa abin musulunci ya haɗu ya kawo wannan kiran kaga wannan aya tana nuna cewa manzo Allah sallallahu yana da tausayi da jin kai to haka ake so kai mai da'awa kai malami ka zamto mai tausayi da jin kai in mai da'awa malami bai da tausayi bai da jin kai kullum ita bai da kai kullum tsayin bai da kai kaga da kuma sannan kuma hannu ana so kai malami ka zamto kullum hamman al'umma abin da ya dama al'umma kake bibiya ya za ka yi ijaba sannan kuma hannu duk wani abin da ya kama al'umma tsanani ana so ka yi kokari kai mai da'awa mai koyarwa a ka binciki yaya za a kawo warwarwa Allah ke maka Allah sarkai insha Allah na gurin zamu da abin da muka faɗi daidai Allah sun yi kuma ya na fatan abin da muka yi kuskure Allah ga mutum mana idan a darasi ne mai zuwa na na wa yi kuma na na liman ne yana ma al'umma na liman da yana wa al'umma sallah wadda ya yi rafkanwa wadda ya yi rafkanwa ma'ana shi ragi ne ko ƙari ne ko ko ragi ne ko ƙari ne amma a tambayar ƙari ne wadda tun da ƙari ne kenan ba a ce ta kama shi wadda to yanzu ka hanyar salamci sai a raunar shi ta wurin to da kayan da salamta alwar shawarwari kenan me yake wajibi akan liman ba zai ci gaba da sallah da mutane ba alwar shawarwari ya ce kunyan mutane ne ke koma kamar da haka abadan ko kunya yake a ce na yi kaza na yi kaza abadan babu wannan la haya a cikin babu kunya a cikin lamarin na addini kenan zai jawo wani ya ci gaba da sallah shi wannan liman ɗin nan mutane liman ɗin da ya koriya a kan limancin na hari duk abin da ya hau wancan limamin na hari ya haushi daman da shi ake sallah idan kaga duk abin da ya hau wancan liman ya haushi nafsin abin da ke kan wancan liman kaga liman wancan zai yi zai yi ba a ko to nafsin da in ya salance musu zai musu ba a ko iya sallama kai sai saura har wannan liman ta warware to dole zai ja baya ya jawo wani ya ci gaba da sallah ya je ya sake a wallah ya sake sallah min jiri haɗa Allah ce maka kenan abin da ke na ya ɗan jihadi eh
wani suna masallaci banza-banza da kuma yaki suke da Allah don su sai da addini.
Shi yasa wannan ɗan jihadi ɗin ka sunayen daga baki ɗaya da akwai daga cikin jihohin da ba kama su don su. Wata jiha da muka kai ziyara aka ce ai Khat Ahmad ne babu wanda ya isa ya kama suna. To wannan ɗan jihadi ɗin nan da an Boko Haram ne ko ɗan jama'a ta nasarar Islam ne ko ɗan Taliban ne ko makamantan haka. Za ka ga a masallaci sun ka hari sun ka hari makaranta sun ka hari kasuwa sun kashe kowa daman da awa ce ko hanya ce aka tsora wadda ba don tabbatar da addinin musulunci ba hanya ce wadda aka tsora don rushe addinin musulunci makiya addinin musulunci suka ga yaƙi na hoto na hoto su tsaya a kamuransu su ce su yaƙi addinin musulunci ba su sai suka ce to da me za mu yaƙi addinin musulunci da gazo da fikir yaƙi na tunani shi ma suka yi suka yi suna ganin mutane addinin musulunci yana wayewa mutane kai da akwai malaman da suke warware abin da suke yada sai suka ce to mu sake wani salo mu zaɓi wasu daga cikin al'umman musulman wannan a ɓoye mu dinga turo musu kuɗi mu dinga turo musu makamai mu dinga kaza mu dinga kaza mu ce su tashi su yi jihadi da su wani addinin musulunci su dinga kaza mu sanya musu shubha a canza musu kwakwalwa to wannan shi ne hakikanin al'amarin wannan duk jihar da ake yi a kowace ƙasa ce a kowane gari wannan shi ne hakikanin al'amarin wannan makiyan addinin Allah makiyan musulmi su suke bayan al'amari kuma manyan kasashen wannan guda biyar wanda aka sani su ne bankan bayan wannan abu bayan mun zana su da akwai babban manyan kasashe na duniya su biyar su ne duk wani abin da ake tuka a duniya su ne ake ko ina kaji an ce an yi abu na irin wannan amma su ne a baya to wannan su ne suke kan bayan wannan al'amari yaɗa makamai tsace bara da albashi ma ake musu makamman da sojojinku ma'ikwantanku ba su da za a basu kuma kayan a ba su tirenin kayan a dinga sa musu wani abin sai an tsora su akan hanyar shashen an juya tunaninsu an juya kwakwalwarsu wanda aka san kuma mayan kuɗi ne sai an rikita shi ta hanyar kuɗi an yi ta saka mishi kuɗi ya rikice ta yadda ya yi imani kuɗi ya ɗan sha shi ya koma sai a juya musu wannan tunanin a san ya su yi wani ya an sa shi ya yanka mutum ya lashi jinin don ya daina tsoron mutuwa ya daina tsoron kashe mutane wannan shi ne haƙiƙar al'amari duka ba kuma wani ba illa turawa maƙiya a jinin allah da suke yaɗa wannan abu da sunan musulmi don su ƙata wa musulmi su wannan shi ne haƙiƙar al'amari shi yasa duk wannan ƙungiyoyin da na jihadi ɗin nan babu wanda ke matsala addinin musulunci abin da suke ba musulunci ba ba ba za ka taɓa ganin ba malami cikakken malami wanda ya yi karatu a gurin malamai ba mutumin ba da ya yi kasu sukawa ba mutumin ba da ya tsora kan shi malami matsaya addinin allah suka ba shi kuɗi kawai ya a'a malamin da ya zauna a gaban malamai ya yi karatu mataki bayan mataki mataki bayan mataki in a karatu ne na da ya yi mataki bayan mataki har malamai suka ce ya kaka zauna gaba da karatu in kuma a karatu ne na zamani na musulunci ya yi mataki bayan mataki na zauna kuma har yau je jami'a ya yi mataki bayan mataki ya wuto za ka taɓa samun shiga wannan ɗaliban jami'a ta musulunci haɓa da za ka ji ba ce jami'a na musulunci na madina ya yi wannan abin ko ɗalibin jami'a na azhar ya yi wannan abu ko ɗalibin jami'a na sauran ƙasashe na addinin musulunci wanda ake hundo su sun yi wannan abu ko ɗalibin jami'a na university islamic wannan ta sani ya yi wannan abu ko sauran jami'o'i na musulunci na ƙasashen mu na musulmi da za ka taɓa ji ko kuma ɗaliban jami'o'i namu na nan ƙasa na nijar na musulunci ka ji an ce ya yi wani abu abada sai na suke samu ko ka ji an ce ɗalibin makaranta kaza wanda ya karatu a gaban malami kaza ba ya zo mai na zama karatun shi haka ke yi la ya yi karatu da gaskiyar karatu kuma malamin ne ya amince mishi cewa lallai malami ne ya ba shi dama da dinga koyarwa za ka taɓa ji da wani wanda ya ce kanina to shi ne yake nuna maka cewa lallai tabbas mutiya a ginin allah haka ke daga cikin ku suke so siyar uku wannan shi ne ajandar su in ka ji an ce ana yaƙan nijar wallahi ba don nijar tana nijar ba mai arziki wallahi don wannan musulunci na nijar ba don nijar tana nijar ba tana da arziki ko makamanta haka in da haka in dan arziki ne sun kwashi abin da suka kwanta da akwai kasashen da suka yi muku arziki da ya tsaye su yabe a yawan wannan musulman da ke da koyi da kuma yawan aiwa da ake kuma kowane in jikin da suka ana yawan aiwa to musulmai ne kuma da ganewar da ake da cigaba da ake wajen rukun da ne musulunci ɗauki nijar nan da shekara ashirin kaga wala Allah da akwai garin da gidajen giya sun yi masallatai juma'a da ke da to yanzu yawan wannan ci gaban shi ke ba su tsoro shi ya ke so su tara wannan hankali Allah ke to ne wannan abu a hakika na al'amari babu alaƙa shi da musulunci babu alaƙa shi da koyarwa musulunci da akwai wata matar da ake koyawa a jami'a a ɓangare na karatun shari'a shi ne al'alaka a duwaliyar islam yanda alaƙa ta tsakanin ƙasashe da ƙasashe take a musulunci to daga cikinta da akwai tsari na yaƙi yaya ake yaƙi a musulunci aljihad za ka ga matakai matakai da ake bi sai an yi wa mutane wa'azi shin wannan kuna da sawa ne ina ce da gina zafi sannan kuma yo ga wuraren da ba a zuwa sannan kuma dole sai a ƙarshen shugaban musulunci to mutane ko za su kewaye kansu su koma wani daji su ce sun tsora amirul mu'minin wa ya ce amirul mu'minin shi aga kinan wannan shine ba da alaka da musulunci wannan shine hakika na al'amari Allah kiyaye mu da sharrin su Allah kiyaye mu da sharrin wanda suke fatin wani abu Allah ka kare kasan mu ka shiwa gabanin mu da jami'an tsaro daga sharrin wannan mutane Allah mai da musu ajiye su Allah ka kare mu da wannan kasa ta mu da dukkanin musulmi da suke cikin wannan kasa ta mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka